بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدكسن شواء وانا سنفيا تأشرن دا hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da arba'in daidai wanda shi ne ya dace da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa yau za mu fara sabon darasi da ya shafi wato yanda aljan yake shiga jikin mutum yanda aljani yake shiga jikin mutum da kuma bayani akan nau'i nau'i ko kala-kala na aljanu nau'i nau'i ko kala-kala na aljanu yana da kyau mu saurara mu fahimci yadda al'amarin yake don mu samu sauƙin mu'amala da wannan halitta na farko dai bari mu yi magana akan kala-kala ko nau'i-nau'i na su aljanu din irin aljanun da suke shiga jikin mutum su zan fi mai da hankali da bayani a kansu abu na farko lallai aljan yakan iya shiga jikin mutum mace ko namiji kamar yadda mazhabar ahalus sunna wal jama'a ta tafi a kai malamai sun tabbatar da aljani yana shiga jikin mutum imam suyudi allah masa rahama ya yi bayani shekul islam ibn taimiyya shi ma ya yi magana a kan lalle aljan yakan iya shiga jikin mutum ibn taimiyya ke cewa wujudul jinni sabitun بالقرآن والسنة وهو أمر مشهود ومحسوس لمن تدبره يدخل في المسروع ويتكلم بكلام لا يعرفه ولا يدري به بل يضرب ضربا ولا يدري به ولو ضربه جمل لمات ولو ضربه جمل لمات ولا يحس به المسروع وقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم رواه البخاري ومسلم شيخ الإسلام ابن تيمية yake cewa lallai fa samuwar aljanu wani abu ne tabbatacce daga alkur'ani da sunna kuma abu ne da an gan shi ido da ido duk wanda ya lura mai da hankali zai gani aljani yana shiga jikin marar lafiya ya yi magana da wani yaren da shi marar lafiyan bai san shi ba ya yi magana da harshen da shi marar lafiyan bai san da shi ba yanzu misali mutum bafulatani ne bai iya hausa ba aljani zai iya shiga jikinsa insha Allah ta'ala ya yi ta yin hausa bature da bai iya hausa ba aljani ba haushe zai iya shiga jikinsa ka jena ko da hausa mutumin da bai taɓa zuwa makaranta ya koyi larabci ba aljani zai iya shiga jikinsa in ya bayyana ya yi ta kora larabci shi sa ibn taimiyya yake cewa ya takallamu bi kalamin la ya'rifuhu wa la yadri bihi yace kai wani lokacin za a zo a doki mara lafiyan da aljani ya shiga jikinsa da niyyar ana dukan aljanin a masa mugun duka dukan da wallahi da raƙumi aka da kasi ya mutu amma mara lafiyan nan haka za a yi a gama dukansa idan ya farka ya dawo hayyacin sai ce shi fa bai san da wannan abu ba shi bai san an da ke shi ba kuma ya ce annabi ya faɗa shaidan yana gudana a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake gudana yake circulating inna shaitana yajri min ibn adam majrad dami abdullahi dan gidan imamu ahmad ibn hanbal wata rana yake tambayan babansa imamu ahmad ibn hanbali yace wasu mutane inna qauman yaz'umuna anna al-jinna la yadkhulu fi badani al-insan mutane suna raye cewa wai aljani baya iya shiga jikin mutum sai imamu ahmad ya ce ya bunayya yakdhibuna ay takallamu ala lisani ƙarya suke duk wanda ya ce aljani baya shiga jikin mutum ƙarya yake ba ga aljanin nan yana magana ƙarara a harshen mara lafiyan ba wannan matsala ta wai aljani ya shiga jikin mutum wato malamai sun yi magana sun yi ta rubuce-rubuce wato a kan haka ɗin wasu sun yi imani sun yarda da wannan wasu kuma suna da jayayya ba tare da hujja ko da dalili ba ibn al-qayyim yayi magana a cikin littafin zadul ma'ad dangane da ɗaliban ilimi da suke so su samu ainihin wato waraka akan wannan qadiyya za su iya koma cikin littafin zadul ma'ad da kuma at-tibbun nabawi da al-fatawa al-kubra ta Sheikh islam Ibn Taymiyyah akwai wani littafi mai kyau a kamul murjan na Imam Shabli duk su ma sun yi magana akan wannan idan yan uwana masu saurare na sun fahimce ni wannan muqaddimar tawa tana nuna ashe hakan tabbas aljani yana iya narkewa ya shiga jikin mutum kuma ya yi ta magana da harshensa abu na biyu nau'i nau'i na aljanu irin waɗanda suke shiga jikin ɗan adam idan aljani ya shiga jikin ɗan adam wato yana sa masa rashin lafiya da ciwuka waɗanda likita zai yi zai yi ya kasa gane wani irin ciwo ne wannan daga cikin alamar cewa wani akwai aljani a jikinsa a yi ta zirga-zirga da zurubtu wajen ainihin wato likita amma likitan nan ai ta kashe kuɗi ya kasa gane wannan ciwon da ƙarshe ma dai likitan zai ce ku je gida ku yi magani ni kan ban gane wannan ciwon ba dan ku ya fi karfinsa ba iliminsa ba ne aljanu kala-kala ne waɗanda suke shiga jikin ɗan adam muna tare da su muna mu'amala da su babban abin da ya zama wajibi shine a nemi makamai da za a yaƙe su um, annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi bayanin kashi-kashin aljanu kashe-kashen su mana irin yadda suke rabuwa rutabul jin nau'i nau'i suna da martaba martaba daban-daban wani yafi wani wani yafi wani akwai karatun da na yi kwanan nan a darasi guda biyu akan duniyar aljanu so uwa iyaye mata za ku iya neman wannan kaset ɗin guda biyu duniyar aljanu minti hamsin hamsin ne guda biyu wanda a ciki na faɗaɗa bayanai dangane da rayuwar aljanu gaba ɗaya da bambancin aljan da shaidan da sauransu aljanu kala-kala ne kamar yadda imamul hakim da imamul tabarani da imamul baihaqi sun ruwaito a littattafansu manzo Allah ya yi bayani cewa aljanu kashi-kashi ne akwai aljanun da suna tashi sama a iska suke yawo tashi sama suke suna bin iska kamar yadda tsuntsu yake tashi kuma suna bacewa ne a cikin iska kashi na biyu a cikin aljanu akwai aljanun da suke a matsayin macizai ne da kunami da karnuka kai macizai da karnuka kenan ba kowane kare ne kare ba akwai karnuka a idan mu mutane amma aljanu ne kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah yana cewa alkalbul aswadu shaitan bakin kare shaidani ne bakin kare aljani ne duk inda kika ga bakin kare to mugun kare kenan kuma aljani ne alkalbul aswad haka kuma macizai ba kowane maciji ne maciji ba akwai macijin da ba wato iska ne shi an hana mu idan mun ga macizai a gidanmu an hana mu in mun ga maciji a gida mu yi gaggawan kashe macijin kada wata ko wani ya zo gidansa ya ga maciji ya ɗauki makami ya kashe shi akwai haɗari kwarai da gaske sai an nemi izininsa an masa wa'azi an ce bawan Allah inda kai na kwarai ne ka fita ka bar gidan nan karka cutar da mu gida da tayal gida da filasta gida da komai ka ga maciji a ciki ai ba wurin zamansa ba ne so a shaidani ne wani bawan Allah wata rana ya je jihadi a madina ya dawo sai ya zo ya tarar da iyalinsa ya yi sabon aure ya ganta a waje ransa ya baci yaya aka yi iyalinsa ta fito waje su mutane ne masu kishi a wannan lokaci mutane ne waɗanda suke masu kiyaye iyalinsu da sa ido sai ta ce masa shiga gidan ka gani yana zuwa sai ya je ya ga wani maciji kumurcin maciji a gidansa ashe macijin ne ya koro matar ta fito wallahi da ya je bai yi abin da annabi ya ce ya yi ba ya tunkari macijin nan ya kashe shi yana kashe macijin nan shi ma kuma aka kashe shi take ya faɗi ya mutu aka zo aka yi wa manzan Allah labari annabi yake cewa to daga yau a cikinku duk wanda ya zo gida ya tarar da maciji to ya nemi izini ya masa wa'azi ya faɗakar da shi ya sanar da shi ya roƙe shi ya bar gidansa don da yawa daga cikinsu macizan nan iskoki ne aljanu ne ba normal macizai ba ne so ku kiyaye shari'a ta ta ainihin wato ba mu ka'idoji da dokoki na mu'amala da maciji kwanan nan wani bawan Allah ya kira ni yake cewa ga macizai a ɗakin mahaifiyarsa gida ne babban gida duka tayal aka yi ta mamakin iyaya aka yi macizai suka shigo gidan nan ko bera ma babu ballantana maciji amma ga macizai kumurcai a ɗakin mahaifiyarsa sai da aka je aka abin nan ashe ba macizai ba ne shaidanu ne da aka je aka yi addu'a aka roƙi Allah sai suka fita suka ɓace ba a sake ganinsu ba akwai wani shi ma da ya gaya mu ya ce ya gina gidansa ya yi masa kwalliya sosai amma lokaci-lokaci yana ganin wani maciji yana zuwa yana so ya shiga masa gida yakan ma shiga gidan ya yawo ya yawo ya ce shi dai baya kula shi ya yi abinda zai yi ya bi ta gindin gate sai ya fita so a kiyaye dangane da ganin macizai a cikin gida kar a yi gaggawan kashe su wa'azi ake musu a ce bawan Allah ka ji tsoron Allah ka fita in kai na Allah ne so sannan akwai nau'i na aljanu waɗanda su kuma shiga jikin mutum suke yi su narke ma a jikin mutum kamar yadda za mu yi bayani ibn abin duniya ya yi bayani kamar yadda ya zo a cikin makayidu shaitan daga abin dardai ya ce manza Allah yana cewa khalaqa Allah ta'ala jinna thalathata asnaf sinfun hayyatun wa aqarib wa khashash al-ard wa sinfun karrihi fil hawa'i wa sinfun alaihim al-hisab wal iqab shi ma wannan wani nau'i ne da aka ba mu kashe-kashen aljanu yadda manzo Allah ya bayani akwai karnuka akwai macizai akwai wasu ma za ku ga kamar ainihin wato wato wasu halittu ne a bayan ƙasa akwai wasu waɗanda kamar iska ne akwai sinfin da akwai hisabi a kansu da iƙabi kamar yadda mutane ana musu hisabi ana musu hukuma larabawa sun ba wa aljanu suna kala-kala kamar haka akwai ainihin aljani aljani normal aljani laraba suna ce da shi aljin akwai aljanin da yake zama da mutane shi wannan ba a daji yake ba a cikin mutane yake zama to wannan ana ce da shi amir idan aljani ya yi taurin kai ya karfafa shaidancinsa ya yawa ana ce da shi shaiban wani idan khabusa wa asbaha shirriran kenan masharranci mugu kamar yanzu a cikin mutane ana samun mutum wanda yake maƙetaci sai a ce ai wane ai mugu ne ai to a cikin aljanun ma wanda ya yi ƙarfi wajen sharri da geta ana ce da shi shaitan akwai aljanin da yake mu'amala da yara shi kuma shiga jikin yara yake zama cikin yara yake akwai aljanun da suke zama da yara kun ga yaran nan da kuke gani tsalle-tsallen da suke yi da abubuwan da suke yi to suna tare da aljanu shi sa za ki lura sau da yawa yaro sai ya zo yana baki wani labari ai na ga kaza na ga kaza sai ta gaya miki maganganun da ke kin san cewa wannan ba mutum ba ya gani ban sani ko kuna iya tunawa ko kuma yaro yana zaune shi kadai sai ga yana ta hira da wani an gani yana ainihin wato zaune sai ta ba da labari yana wato ba ni sunan shi yana hira in kin duba ke kya dauka da wani yake hira to akwai aljanu shaidanu waɗanda suke tare da yara wannan sunansu arwah arwah shine ake cewa ruhani akwai ifrit a cikin aljanu akwai ifrit wannan kuma wato aljanin da ya fi shaidan taurin kai da tsiya to shine ifriti ko a cikin mutane na ke ana cewa ka ai wani ifriti ne ai to ifriti ya fi shaidan shaidanci to manyan aljanu marasa mutunci kenan su ne ifritai ku sani ya ku yan uwana mu dinnan mutane muna iya haduwa da aljanun nan su shiga jikinmu su cutar da mu sannan dan adam da kuke gani yana iya mu'amala da aljani ya nemi taimakonsa yanzu kamar matsafa masu yin tsafi bokaye suna iya haduwa da aljanu su haɗa kai suna taimakonsu don biyan bukatunsu yasa za ga boka kina zuwa bai san ki ba zai ce sunan ki wance daga gari kaza ke unguwa kaza kike wallahi bu wallahi aljani ne yazo ya gaya masa ta'awana ma shaitan har ma jin daɗi suke da junansu na tsiya shi yasa Allah ya ce rabbana samta ba'duna bi ba'din wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana al-istimta wato jin daɗin aljani da mutum aljani da mutum suna iya haɗuwa su amfana ko aljani ya rinka amfanuwa da mutum yanzu misalin aljani yakan zo da ƙarfi da yaji ya shiga jikin mace ya aure ta a dole yana saduwa da ita kamar yadda namiji yake saduwa da mace yanzu da yawa mata ko 'yan mata ko matan aure akwai wanda ta dolen dole aljanu suna saduwa da su ko suna so ko ba sa so sai ke ji suna cewa ina fama da namijin dare aljani ne kamar yadda kuma mutum shi ma yakan iya zuwa ya samu aljana ya aure ta ibnu taimiyya ya tabbatar da samuwar aure tsakanin aljani da mutum akwai masu auren aljanu aljani aljana ta aure mutum mutum ya aure aljana yana iya faruwa namiji aljanan mace tana iya zuwa ta aure shi ko auren da babu salatin annabi a cikinsa ko kuma shi namiji samu wata aljana ya aure ta suna tare duk da cewa malamai sun yi magana imam malik ya Allah ya masa rama ya ce ni ba ni da wani dalili a shari'a da zan ce bai halatta a yi aure tsakanin mutum da aljan ba ban samu dalilin ba amma ba na so saboda in aka buɗe ƙofar in ji imam malik mace za ta je ta yi ciki a ganta da ciki a anguwa ba ta da miji ba taɓa yin aure ba kawai sai ta ce ai aljani ne ya aure ta kin ga an buɗe ƙofar zina kenan da yawa daga cikin malamai wasu sun ce ba sa so suna kyama yin aure tsakanin mutum da da aljani irin su hassanul basari da sauransu cikin tabi'ai a ɗabi'ar aljanu an gaya mana cewa suna rayuwa a wasu wurare kamar haka duk inda duhu yake aljani yana son zama a cikin duhu duhu shi sa ba a so mace a gidanta ta rinka shiga wuri na duhu ba tare da ta haska ba dan za ki je ba kya gani ki je ki taka so ki sani ba amma kin haska kuma kin ambaci Allah to za su kauce su baki wuri yanzu irin ɗakuna da ba kowa ɗakunan da ake tara shirgi ɗakunan da mai gida ya gina bai miki amaryar ba kuma bai baki dama kika zuba kayanki ba a rufe duk inda yake wuri ba kowa to aljanu suna zuwa su zauna su yi dabdalarsu gurin bola duk inda gida ake tara bola ana zuba shara alkawari ne in dai akwai shara a wuri to akwai aljanu shi yasa ba a so a bar yaro yana wasa a bola a juji a wurin da ake zuba shara yaro yana wasa a wurin ko babba ma yana zuwa ba tare da ya ambaci Allah ba aljanu suna zama a wurin duk wani gurin kazanta kamar yanzu irin kwata inda ake zubar da kashin dabbobi in an yanka jini akwai aljanu da yawa a kwata guri na kazanta mai wari makabarta hurmi aljanu suna zama da yawa a cikin makabarta sosai kuwa sannan suna zama a daji cikin ciyawa duhu cikin bishiyoyi ko wuri da za ka ga an bashi haka ba amfani shi yanzu irin waɗannan wuraren su shekaru ba kowa ba komai a wurin sai itatuwa alkawari ne dama za ka samu aljanu suna dabdala a wurin to idan wuri mutane suna yawan zuwa to su kuma sai su rinka matsawa yanzu nan gurin kun saba kuna yawan zama a wurin to sai su rinka nesa kamar namun daji ne idan ba kowa sai su mamaye wurin su suna amfani da shi idan dan adam yana yawan zama wurin to saboda yawan zuwan sai su nesa to shi ma aljani tun da dan adam yana zuwa zaki zauna zaki ce bismillah za a yi karatu to ba sa son ambatan Allah musamman shedanu daga cikin su akwai aljanu waɗanda suke masu tashi sama kamar yadda na gaya muku akwai masu zama a cikin koguna cikin ruwa kullum su suna cikin ruwa ne suna cikin kogi akwai aljanu waɗanda suke cikin daji kasar gumin daji to shi yasa shi musulmi ko ina ana so ya zama mai ambatan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ban ɗaki gidan aljanu ne ban ɗaki shi yasa annabi ya ce in zaka shiga ban ɗaki kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin aljanu maza da aljanu mata khubz wal khaba'ith kenan a bandaki akwai aljanu maza akwai mata amma yau wai saboda wai wayewa irin ta zamani turawa sun kawo mana saboda su ba su da addini ci gaba ne yanzu in kai gida sai kai bandaki a kusa da ɗakin ka kan filan kama safe content safe content kana tashi kawai sai ka shiga kawai to aljani dai lalle akwai shi a banɗaki duk inda ake tsuguno a yi fitsari ko a yi bayan gida to yana wurin don haka annabi ma shar'anta mana in za mu shiga mu yi addu'a shi yasa a da za ku ga banɗakunan su a bayan gida suke mu ma ko da hausa ma ce ake ya je banɗaki me banɗaki toilet a bayan ɗaki ake yansa ba a cikin ɗaki ba ya je zagayawa ai da a cikin ɗakinsa ne ai ba za a ce ya zagaya ba to amma yanzu zamani ya canja an shigo da banɗakuna cikin ɗakuna haka dai muke ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dage da adoyi da roƙon Allah Allah ya tsare mu da mu da yayan mu shi yasa galibin mu aljanun suna tattare da mu wallahi kuma aljani yana son ya shiga jikin mutum saboda yana amfanuwa da shi shine ma'anar rabbana stamta ba'duna bi ba'din wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana yanzu ajani yana cin kazanta yana cin datti yana zama cikin bola to idan ya riga ya shiga jikinki ko jikinka to zai rinka amfanuwa da abin da ɗan adam yake amfanuwa da shi yana tarayya ya ci kudinka ya ci abincinka ya sha ruwanka inda kake kwanciya mai kyau mai tsada shi ma ya rinka kwanciya saboda kana kwanciya baka ambatan Allah sau da yawa akwai masu kwana da aljanu a gadajensu saboda ba, ba zikiri mutum ya kwanta bai yi addu'a ba Allah ka kare mu abinci fa mutum sai zo yana cin abinci da aljani bai sani ba ya tabbata a hadisi duk wanda bai ambaci Allah ba zai ci abinci to lalle yana ci tare da shedan shi yasa Allah yake cire albarka akan abincin da ba a ambaci Allah a cikin sa ba kai ta ci ba albarka saboda baka ambaci Allah ba a ciki ku gane wannan aljanu har kayanka suna sawa suturarka su yi amfani da shi saboda Allah ya karrama dan adam ya fi aljani walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr so ku sani cewa shi aljan yana shiga jikin mutum ne dan ya more zai ci daga abincin mutum abinci mai kyau yayi rayuwa a gidansa mutum yana cikin tsafta yana cikin yalwa yana hawa mota aljani yana hawa tare da shi shi yasa in sun makale wa mutum ba sa son fita a jikin mutum dan suna ba ni sunansa suna morewa suna amfanuwa in kin ga aljan ya fita daga jikin mutum to a dole yake fita ya ci azabar addu'a ne da roƙon Allah kamar yadda zamu zo mai bayani a wulakance a tozarce yake fita kuma yana kuka akwai aljanan da suna kuka suke fita daga jikin mara lafiya saboda ya zauna a jikinta in mace ne yana saduwa da ita yana cin moriyarta to Allah ya sauke gabar magana ta uku nau'i nau'i na aljani da yake shiga jikin mutum musamman mata akwai aljinnul ashiq ku rike sunansa aljinnul ashiq haka sunan aljani wai aljani mai muguwar soyayya da ƙauna ya ashaq sanki yake yi sai ya shiga jikinki ko sanka yake ya shiga jikinka a nan ɗaya ne daga cikin aljanu suke shiga jikin mutane amma ku riƙe a ilimi duk duniya babu mugun aljani da yake illata mutum musamman mata irin jinnul ashik kowane aljani ma ya shiga jikinka amma in jinnul ashik ya aure ka ya shiga jikinka to za ka daɗe kana wahala shi yasa suka ce min akhtari anwa'il jinni wa ashrasihim wa ashaddihim tamassukan bil jasadi mugun aljani kenan aljinnul ashiq in ya rike jikin dan adam da wahala yake fita malamai sun yi bayani meye dalilin da yasa aljani irin wannan jinnul ashiq yake shiga jikin mutum abu na farko iyaye na mata ku saurare ni da kyau ku ji wannan karatun don saboda ana yawan kawo tambayoyi wancan iskoki sun dame ta wancan aljanu ya dame ta to yanzu zan yi bayani me yasa aljani yake shiga jikin mutum na farko buɗe al'aura a gida kashful aurati fil baiti biduni zikirillahi ta'ala duk macen da take yawan zama da tsiraici a gida ba ta ambaton Allah to ba mamaki idan aljani jinnul ashik ya shiga jikinta da yawa da kuke ganin mata wance akwai iskokai wance akwai jinnu a jikinta to tana zama a gida tana bude al'aurata me al'aura kun san al'aura abubuwa na sha'awarki saboda kina ganin gida ne ki bude kullun kanki ba dan kwali ki dan yafa dan dan kwali ki dan rufe kanki ma ba kiya yi sannan jikinki abun sha'awa na jikinki kina bayyanawa mace ta zo ta yi irin kwalliyar da ake wa miji in za a keɓanta da miji sai ki ga a tsakar gida tana yawo da matsatsiyar riga skin tight komai na fitina ya bayyana a jikinta to in ma mutum bai ganki yayi sha'awar ki ba aljanun gidanki suna kallon ki su sha'awar ki akwai matan da saboda lalacewa sutura ta kirki da za su rufe asirin mutuncinsu wallahi ba sa sa daga su sai zani mace ta rinka yawo a gidanta sikitir daga ita sai zani dan gajeren wando da ake sa ko dan siket ana rufe mutunci ba ta yi ballaga za ce akwai mutumin da wallahi kokawa ya akan matarsa yace wannan wacce ke wacce irin mata ce ke wannan yace girma ya zo miki ga 'ya'ya ana ta haifa sai ta zauna kowanne doba ta saka ba a gidanta magana mara daɗi daga ita sai zani in ta zo cire in za ta canja zani ko za ta gyaran zaninta to tsirara take ba dole aljannu su shiga jikin ba wannan wani irin rashin tsari ne wannan ko mace kiga ta cire kayanta a tsakar gida tana cire kaya daga cikin hanyoyin da aljanu yake shiga jikin mutum wajen kwabe kayanka musamman macen da ta fara girma ta zama yarinya budurwa karki yadda ki cire kayanki ba ki ce bismillah ba dan ya tabbata a hadisi kana cewa bismillah zaka sa kayanka ko zaka cire aljani sai kauce ba zai ga al'aurarka ba amma duk wanda ya zo cire riga bai ce bismillah ba to yana yin tsirara ne a gaban aljani kuma yadda dan adam yake kallon mace yi sha'awar ta shiga jikinta to haka aljani yake afwan yadda dan adam yake sha'awar mace ya nemi ya kusance ta to haka aljani shi kuma in ya ga mace ta burge shi ya ga yanayin jikinta abubuwa na sha'awa na jikinta ya gani to sai ya shiga jikinta shine za ga yarinya kyakkyawa lafiyayya sai a ce amma iskoki ne da ita na'am ya shiga jikinta aljani yana ta amfanuwa da ita ki zo ki ɗebi shekaru ga kyawu ga halitta ga gata Allah miki amma kin gagara auruwa za mu zo mai bayani nan gaba kenan barin al'aura a bayyane a gida ba tare da ana suturce jiki ba dalili ne da yake sa aljanu suna shiga jiki musamman mata kuma hatta namiji yanzu akwai mazan da zaki ga mutum a ɗakinsa sai zikitir ya cire kayansa ga baki ɗaya yana yawo ko ɗan tawul bai zai sa ba ba daidai ba ne ko yara ƙanana ɗin nan ba daɗi ka bar yaranka zikidir yana ta rarrafe to ballantana babban mutum rayuwa irin ta turawa zaman tsiraici ba da amfani ko yaya mutum ya rinka ɗan sakayawa yanzu akwai malaman da ake faɗa wallahi al'aurarsu ba sa gani wani bai taɓa ganin al'aurarsa tun da yake yaro girma ya zo masa bai sake ganin al'aurarsa ba kunya yake ji ya leƙa ya ga al'aurarsa shi da kansa akwai waɗanda ba sa iya wanka tsirara sai da sutura da yawa wannan mutum a banɗaki ma bai zai iya zuwa cire kayansa gaba ɗaya wanka tsirara ba yana da gajeren wandonsa ko tawul ɗinsa wadda da shi yake wanka akwai mata waɗanda ko banɗaki suka shiga za su yi wanka suna da gajeren wandonsu na wanka su wawwatsa jikinsu su wanke jikinsu su sa hannunsu su wawwanke in za su cire gajeren wannan sai su ɗaura zani sai su zari sai su rataye shi Allahu ahqqu an yustahaya minhu Allah shi fi cancanta a jikunyarsa ko Imam Ahmad ana faɗa cewa baya wanka haka da sutura a jikin sa yake wanka so bayyana al'aura yan uwana mata shine babban dalilin da yake sa aljannu suke shiga jikinku duk wacce take son Allah ya bata kariya to ka ta kare kanta kun ji wannan sannan kuma wato sanya ƙananan kaya a gaban maza da yawo da ƙananan kaya a gaban maza zuwa da dawowa in na ce ƙaramin kaya kun fi ni sanin ƙaramin kaya underwear skin tights mace ta rinka zirga-zirga da shi a gaban maza wasu in a gaban mijinki ne ya halatta da ke da mijinki kuma daman za ka sa kayan sai kai bismillah wannan yin bismillah zai kore shaidanu a tattare da kai namiji zai iya ganin ke sha'awarki ko wani bako ya zo ya gani ya sha'awarki to shi ma aljani zai shigo ya sha'awarki ba mamaki akwai aljinnul amir ko kuma awit tarik ya ganki ya sha'awarki kullum sai rintsa ya shiga jikinki kun ji annabi ya ce ai shedan din nan aljan yana iya shiga jikinki kamar yadda jini fa jini yana zagayawa a jikinki to shedan ma zai iya shiga ya narke a jikinki abu na uku yin bacci musamman lokacin zafi tsirara mutum ya yi kwabe kayansa ya bacci tsirara ko kuma ya sanya wasu kaya waɗanda ba su da bambanci ma da tsiraici ɗin ariyatul abdan sannan kuma abin da ya fi ƙarawa shine a kwanta din ba a yi zikiri ba ko da mutum ya sa ƙananan kaya ya kwanta to ya yi zikiri ya ambaci Allah lokacin da zaki kwanta ki ambaci Allah idan kin ambaci Allah to Allah zai baki kariya a tsawon kwananki kamar yadda hadisi ya zo cewa duk wanda ya karanta ayatul kursiyu zai kwanta to Allah zai turo masa mala'ika dan gadi yayi gadin shi so irin kwanciyar zafi da ake yi mutum ya je ya kwabe kayan ya kwanta abin mamaki har mata yanzu mace dama za ta yi zuwa ta kwanta tsirara daga ita sai zani a tsakar gida za ki zo ki mirgina ki yaye zanin yanzu wata yarinya bakunta ne ta je budurwa ce yarinya da yake ta saba tarbiya a gidansu haka take bakunta ta je wani gida ta zo kwanciya sai ta kwanta ba wando a jikinta ba komai sai zani za ta kwanta sai zani to gida ne da mutane wallahi bacci ya kama ta ta yi ta juyi sai gashi subhanallah a'udhu billah gashi zanin ya faɗi daga jikinta ya yayi ta komai nata a buɗe an shigo ɗakin da take kwance ɗin zikitar da rana yarinya budurwa dole sai matar gidan ne ta yi maza ta ɗauki zani ta yafa mata ita kan bata ma sani ba yanzu ya kamata mace ta irin wannan kwanciyar ku yanzu ya kamata ku tarbiyyantar da yayanku ko ɗan gajeren wando ai akwai gajeren wando na mata ai ai sai mutum ya saka so irin wannan a cikin sauƙi aljani zai ratsa ya shiga jikinki ya zo ya ta miki azaba da har ki mutu kina tare da shi yanzu ko jiyan nan an kamo wata baiwa Allah a nan gurin ga ta nan tun da take a rayuwarta sun hana ta sakat hankali a tashi ta kasa yin aure sun ma juyar da kwakwalwarta ta yi ta wasu maganganu waɗanda ga su ga sunan to in kun ga abu ya samu mutum akwai sababi shiga ban ɗaki ba tare da ambatan Allah ba dalili ne da yake sa aljani yana shiga jikin mutum mutum ya rika fadawa ban ɗaki yana gwabza kansa kawai ba wani ambatan Allah ku koya wa ‘ya'yanku in za su shiga ban ɗaki su rinka ambatan Allah ke ma ki daina shiga ban ɗaki ba ambatan Allah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith ya Allah ka tsare mu ka ba mu kiyayewa idan kun fito ku rinka cewa gufranaka amma mutukar hajiya zaki rinka shiga ban ɗakin gidanku ba ambatan Allah ina tabbatar miki wata rana zaki ci karo da shedanu da aljanu abu na gaba da yake sa aljani yake shiga jikin mutum matar aure da mijin aure da suke yin jima'i suna saduwar aure ba tare da an ambaci Allah ba ki daina barin namiji yana zuwa yana afka miki bai yi zikiri ba yawwa haka ke ma ki daina yin alakar aure da mai gida ba tare da kin yi zikiri ba lalle a ambaci Allah idan ku ba haka ba to wallahi da shedan za ku rinka saduwa da aljani kin ga wannan yana nuna miki ashe zikirin nan yana da muhimmanci ambaton Allah din nan yana da musulmi ba yanda za a yi ya rayu ba tare da yayi zikiri ba ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila menene sababban da yake sa manya-manyan sababbai dalilai da yake sa aljani ya zauna a jikin mutum bayan waɗannan dalilai da na faɗa akwai wasu dalilan soyayya tsabar soyayya takan sa in aljani yana son ki ko in aljani yana son ka shi aljani ɗabi'arsa wato ta daban ne halittar wai in aljani yana son ka kawai sai ya shiga jikinka in an yi magana sai ce ai son sai ke yi to amma in a wajen soyayyar kuma shi kuma sai ta cutar ka so wasu din ba wai don zaman tsiraici ba ba wai don ballagazan zama ba ba wai don sababbin da na faɗa ba a'a Allah yakan jarrabe su sai wani ani ya ganke ya soki shi yasa kullum muna faɗa ko Allah ya yi miki wata halitta kyakkyawa ta daban ki daina ruduwa da wannan halittar don Allah zai iya raban ki haɗa ki da wata halittar da za ta hana ki kwanciyar hankali barin baku misali kwanan nan wani bawan Allah dan uwa ya zo ya same ni ya dade yana nema na bai same ni ba ya ce malam ina cikin larura na ce me same ka ya ce wallahi malam mata ta ce yau shekaran mu biyu mun yi aure na saurayi da budurwa ina son ta tana so na amma daidai da rana ɗaya har yau ban taɓa saduwar aure da ita ba shekara biyu na ce me ya faru ya ce wallahi ta ƙi mala ciwo ne da ita lafiyar ta kalau mahaukaciya ce lafiyar ta kalau tana wani abu ne a gidan nan na daban ba abin da take amma wallahi ya ce malam wani irin ƙarfi ne a jikinta ƙarfin da take da shi ni yana ban tsoro ya ce malam ka ganni na girme ta a shekaru na fi ta jiki amma wallahi idan ta rike abu wala ba na iya ɓamɓarewa ya ce na yi lallaɓe ta na yi wasa da na yi hira da ita na yi duk abin da zan yi kuma ta ce wallahi ya ce wallahi in washe gari wallahi in ka gan mu kamar ma haɗiye juna amma alaƙar aure ta gagara na ce a kira ta yarinyar nan ta zo masha Allah alaiha in kin ga yarinyar nan masha Allah duk abin da Allah yake wa dan adam ya mutu lafiyayya yarinya mai kunya mai kamewa ba wulakantacciya ba kuma babu alamar hauka a tattare da ita na mata duk tambayan da zan mata ce wallahi ba wani abu to me yasa kina tsammanin za a zo a aure ki ki jefa mijinki cikin halaka so kike je karuwanci ta ce wallahi ba ta so to kina so je zina ne da wasu mata a waje kina da wani dalili da zaki kaurace masa yau shekara biyu tun da aka yi aure ko auren ranar tarewa amarya yarinyar ta ce ba komai to a takaice abin da ya same ta shine aljani ne ya aure ta kuma aljanin mai kishi ne za mu zo mai magana akan kishin aljani in ya shiga jikin mace yana bakin ciki mijinta ya sadu da ita kuma zai yi amfani da duk ƙarfi da ya samu ya hana mijin alaƙa da matarsa shi yasa zaki ga wata matar wallahi sai ta kaurace wa mijinta wata biyar shida bata damu ba daga cikin alamar mace ki ga bata damu da mai gidanta ba alaka ta auratayya ta yi banza da shi to yanzu haka akwai wani aljani a jikinta da yake biya mata bukatar ta taya mace amma zaman jahilci ba a sani ba ko kuma shi kansa namijin ana zaune da shi bai da wata mata sai ke ba wani abu amma wallahi sai ya kaurace miki gaba daya Allah ya cire masa sha'awar ki gaba daya yana da wata aljanna ce da ta aure shi yana so ko baya so za mu yi bayani insha Allah soyayya aljani yakan nuna yana son mutum ya zauna a jikinsa mudda tsawila kuma subhanallah ba lalle bane fa ba ki gane ko ka gane yanzu da yawa akwai matan da akwai aljanun a jikinsu Allah ba sani ba a mafarki kawai zai rinka zuwa ya ta biyan bukatarsa sau da yawa mutum yakan kwanta bacci mace musamman irin wannan kwanciyar aljanin zai zo ya ta shafa jikinta yana amfanuwa da ita ba ta sani ba sai dai ta ji abin kama a mafarki akwai matar da na yi mata karatu na yi mata rukiya mijinta abin ya gagara wahala ta kaggamu da wannan aljinnul ashik din ta ce wallahi mai gidana in ya tafi aiki ina falo da safe ina zaune ido da ido nake ganin su malam na ce kamar ya ta ce wallahi ina gani da na dan kwanta na fara gyangyaɗi kawai sai in ga wani mutum ya shigo sai ya ɗauki kayan baccin mijina ga rigar mijina a rataya an ga ga suturar mijina sai ya ɗauka ya cire kayan jikinsa ta ce malam ina kallon sa zai zo da ƙarfi da yaji ina kan kujerar nan sai ya yi amfani da ni kuma na ta ihu ihun baya fita ba a jin ƙaran ihun ta ce ya gama amfani da ni ta ce wallahi tallahi malam duk abin da mace take gani take miji ya sadu da ita duk ina gani amma ni na san ba mijina bane mijina ma baya nan akwai wacce ta rasu Allah mata rahama ta ce ita da ramadan din da ramadan aljannin ne yake zuwa mata ya sha zuwa ya karya mata azumi tana kuma kallo wato lamarin aljanun nan yana da wahalar sha'ani kwarai da gaske kuma musamman mata suna wahala da su ƙware da gaske akan samu namiji kiga mutum ya yi shekaru ya yin aure an yi an yi an yi an yi ya aure to galiban su aljanu ne suke auren su lafiyarsa kalau ba talauci yake damunsa ba ba wani ciwo a zahiri ba kuma ba wai bai da sha'awa ba ne yana da sha'awar yana son matan in an mai zance sai ce zai yi zai yi amma ba zai iya yi ba aljana ce ta aure shi ko aljanu ne suka aure shi galiban sai su hana shi aure wata saboda suna da kishi aljana mace ita ma tana da kishi ba ta son wadda ta aura ya je ya auro wani dan adam ko wata dan adam yar adam abu na biyu sihiri akan sa mutum aljan a jikinsa ta dalilin sihiri musamman waɗanda Allah ya ba su wato wani abu na duniya ko ana so a raba su da shi ko ana musu hasada to sai mutum ya tashi ya wayi gari an yi masa sihiri kuma sihirin yana da alaka da aljani da za a tura mai a gangan jikinsa wannan aljani na nau'in jinnul ashik wato muninsa ya fi yawa in ya zama akwai shi kuma akwai sihiri duk wanda aka liƙa mata jinnul ashik tare da dalilin sihiri to yana da wahalan fita sai dai Allah ne mai yi dama shi yasa aka ce min akhtaril anwa to ana ana yin maganinsa kamar yadda ake maganin lalata sihiri lalata sihirin nan shine na baku photocopying takaddu na ayoyin lalata sihiri da bayanai da malamai suka yi kuka yi photocopy to wannan bayanin nawa duk wacce ta ji nayi wannan bayanin tana da alaka da wannan musibar Allah kiyaye ta to a koma cikin wannan ayoyi da na bayar da addu'o'i da na bayar a rinka yawan karanta su a cikin ruwa ana sha a rinka yawan karanta su haka zai ba wa mutum kariya ta musamman um, annabi ya koyar da mu abubuwa da yawa yanzu abin da ya shafi harkar iyali din nan annabi ya ce duk wanda zai kusanci mata a cikin ku don ya kubuce daga sharrin shaidan لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يا الله كنيسا تامو da shedan da abin da ka azurta mu yace in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika al-yawm lam yadurruhu shaytan abadan idan a wannan saduwa da za su yi Allah ya kaddara aka samu da to wannan dan in Allah ya sa da ya samu wani kan da garki da kariya daga aljanni daga shedan to kun ga ashe kaurace wa sunna muka yi shi sa Allah ya jaraba mu ba wai sai yarinya budurwa ce take yin aljani ba fa kar ku dauka sai yan mata har matan aure akwai matan aure da suna da mijin aure kuma suna da mijin aljani daga cikin dalilai da yasa aljan yake shiga jikin mutum mugunta tsabar keta kawai akwai mugayen aljanu wannan kuma yana da ban mamaki matuƙa yakan zauna a jikin mutum kawai don ya cuce shi kawai ya cuce ka ya rinka dariya za ka suna yawan dariya ko aljani ya bayyana jikin mutum sai ta dariya ta dariya yana jin daɗi yana cutan ɗan adam yanzu ko a cikin mutane ai akwai masu alladina yuhibbuna shar ko a cikin mutane ba akwai wanda su suna son su sharri ba yanzu ko a cikin yayanki zaki zaki ga wani da an yi abu sai rinka dukan yara kai dai wani mugu ne kai baka da tausayi to a cikin aljanu ma akwai wanda kawai kullun sharri yake so baya sa alheri to sukan haɗu da mutum su shiga jikinsa to me alamomin aljinnul ashik yana jikin mutum wannan aljani da muke magana aljinnul ashik me alamomi akwai kishi alghairatu ashadida dan uwana mata malamai suna cewa aljani ya fi dan adam kishi shi aljani bai san soyayya ba fa in ce bai san soyayya bai san hakikanin soyayya da dan adam ya dauke shi ba wato idan yana son ki idan aljani yana son ki to sai kishi ya kama shi ya hana ki wani ya amfana da ke ta yanda subhanallah ko mijin da ya aure ki na sunna ba lalle ne iya samun kanki ba kuma shi aljani yana mallake mutum ne gaba daya yanda za ka mallaki dabbar ka sai yadda kai da ita yanda za ka mallaki motar ka sai yadda kai da ita to wallahi haka aljani yake iya mallake mace ko ya mallake mutum abinda ake nufi a nan da kishi shine hubbu tamalluk was saitara yayi so ya mallake ka yayi iko da kai kuma wa adamil musharakati fil mamluk baya so yayi tarayya da kai shine kishin baya so yayi tarayya da wani yana mallakar ki mijinki yana mallakan ki a'a dole sai shi shi kadai ba irin kishi mai kyau bane da nayi muku magana kishin sharri ne ga misalai wannan yake sawa idan mace jinnul ashiq ya kama ta aljani ashiq idan ya kama ta to za ki ga duk saurayi da ya zo neman ta aure sai ta kore shi akwai 'yan matan da za ki ga sun kasa tsaye da samari sai ta kore shi ko ta sani ko ba ta sani ba akwai mai zagi in ya zo kawai sai ta kama zaginsa an zo soyayya kuma ana zagi akwai mai turba na fuska wata matar za ki ganta wallahi fuskar ta kamar shanu yarinya ce budurwa saurayi ya zo gidanta amma wallahi yadda kika san an kwaba lalle a turbune to ya za a yi saurayi ya ci gaba da zuwa wannan aljanin ne yake sa ta ta yi wannan turbunewa akwai wanda yake sa ya canja musu fuska fuskar ta sai ta zama kamar dodo idan saurayin ya zo sai ganta haka wannan duk kishi ne na aljanin cewa shi ba baya so wani ya zo wajen ki na gaya muku akwai wanda ake sa musu aji suna ɗoyi ko suna warin kashi ga mace ta yi kwalliya ta yi ado ta yi komai amma sai ta suna ɗoyi warin kyankyasu warin bera warin jaba ki ji mace tana warin jaba ko kullum mijinki ya zo ɗakin ki zai kwanta sai rinka jin warin jaba wai me shigo da jaba nan kuma ba wani jaba shedani ne wannan yakan sa aljani ya zauna a jikin mutum kuma alama ne na haka din kuma abin mamaki sau da yawa wasu matan suna so alaƙarsa da aljanin suna so suna jin daɗi yasa za ga wata fa ba ta so a mata magana aure yanzu akwai yarinyar da aka kamun ita yarinya ce budurwa ta kusan rufe shekara arba'in an yi karatu an yi boko iyayenta sun masa duk hidima har masters ne da ita tana aiki a wani kamfani masha Allah alaiha amma da zo nuna mata magana me yasa muke aure ba duk iyayenta ta gagare su duk saurayin da ya zo neman ta wallahi sai ya gane kuransa ta ce malam dan Allah ka daina mun magana auren nan ka daina mun na ce ya ba zan miki ba ni da aka yi miki wa'azi in ji me ya faru ta ce wallahi a duniya ba abin da nake ki irin aure amma da na mata bincike na tattauna da ita sai na fahimci wato aljani ne a tattare da ita ba ɗaya ba ba biyu ba su suke biyan bukata a tattare da ita kuma suna yawan wato shi wannan aljinnul ashik yana kiyayewa ya samu yarinya budurwa wanda wani namiji bai taba ma saninta ba kurin ya mai da ita matarsa wallahi al'adra almar'a allati lam tatazawwaj zai yi kokari ya hana ta tayi aure ko in yin tayi auren ya hana ta jin dadin auren sai kiga ta zauna ba ta taba damuwa ba dan ba ta da miji wallahi duka waɗannan abubuwan abubuwa ne baƙi waɗanda suna faruwa tattare da mu amma sai mu zo mu sha'afa mu kasa ganewa raft na yin auren ƙin yin aure kwata-kwata so ya kamata iyayena mata ku gane wannan shi jinnul ashik gaskiya galiban bai fiye barin mace in ya shiga jikinta ba da wahala kuma kullum yana makale da ita saboda wannan kishin duk inda take tana gida yana binta tana kwanci yana binta tana makaranta yana binta kuma za ku ga akwai matan da za suna da yawan bacci a cikin alamar mace tana da aljani tana da yawan baccin da ya wuce ka'ida in ta je makaranta aji ana karatu bacci ko gidan biki aka je da ta ɗan gida bacci da an shiga mota daga nan za a je unguwa bacci to kun san me shi yake sa mata wannan baccin saboda yana amfanuwa da ita a lokacin da take bacci malamai masana aljanu suka ce galiban irin wannan aljanu masu saduwa da mata to in suna baccin nan ne suke ta biyan bukatansu a kansu in kaga yarinya tana da wannan mugun baccin to in Allah ya sa da akwai wannan shedanin a tattare da ita maganinsa sai a ta yawan karatun ƙur'ani da ya mata addu'o'i kuma za tana da yawan wahalar sha'ani ko yawan ciwon kai yawan ciwon kai duk wani alamu ne na aljani yana cikin mutum yawan bacin rai yawan fushi haka kawai ko a nemi mutum a kasa fahimtar me yake damunsa uwarta ta kasa gane ta mai gidanta ya kasa gane ta a turbine rai a bace to duk aljanin ne ke sa ta ta yi wannan abun don kar ma wani ya ganta ya sha'awar ta ce zai kusance ta mafarkin ruwa kullum kina kogi to akwai aljanu a jikinki kina tashi sama kaga mutum yana mafarki yana firo kamar tsuntsu yiwu ga daɗi in kana in dai kana tashi sama da daddare kana mafarki kana sa daɗi sulu yiwu aljani ne a jikinka galiban da mugun mafarki ka ji ka a makabarta ka ji ka a tiken shanu ka rinka ganin dawaki ka rinka ganin kaza da sauransu an ce aljinnal ashik din yakan iya yin fushi idan yayi fushi sai ya sa matar ta yi fushi ta yi abu mara kyau sai bayan ta dawo hayyacinta sai ta ce wala ba ta san ta yi ba wannan na sha zama da mata da mazajen sai mijin ya ce tana zagi na tana cin mutunci in ta kama yaro kamar za ta jefa shi a rijiya mai wannan jinnal ashik din duka in ta kama dukan yaro sai ta kusa kashe shi to in miji ya gane matarsa tana da wannan larura to ka rinka janye yayanka gefe gefe da ta fara duka ja kayanka kai gaba nan aljanin zai sa ta hallaka shi duka waɗannan alamu ne da ya kamata iyaye na mata su gane kuma yana iya zama shekaru akwai wanda ake ɗaure shi a jikin mutum haka ta hanyar mafarki yakan iya shiga jikin mutum namiji ko mace mai aure ko mara aure yawan mafarki na ina kwanciya da mace ko mace tana kwanciya da namiji yanzu ki ga matar aure bari in gaya muku wani abu duk lokacin da matar aure ta zo ta yi alakar aure da mijinta amma kuma wai bayan wani lokaci sai zo wai tana mafarki wai tana saduwa da wani ba mijinta ba to lalle tana tare da aljanni jinnul ashik ku yi haƙuri da maganganun da zan faɗa ilimi ne malamai ne suka faɗa in mutum ya ji sai nemi magani tana da mijinta na aure na sunna suna alakar aure amma daga baya sai ta rinka mafarkin tana haduwa da wani namiji ko kuma ba ta da aure tana yawan ganin cewa ga wani yana zuwa mata a sifan wani jinul ashik namiji ma haka yana da matarsa ta sunna insha Allah yayi alakar aure da ita amma sai zo yana mafarki da wasu matan duk wannan alamu ne na wannan aljanni Allah kiyaye mu daga cikin alamunsa jin numfashi a ɗaki haka kurin a ɗakin ki ke ki rinka jin alaman numfashi to gogon ya zo sinan ne kenan kin san wani lokacin haka kawai sai ki rinka jin motsi ba kowa kuma musamman numfashi ko namiji a ɗakin sai rinka jin kamar mafarki a mutumin ne yake kusa ko mutum ya ce don akwai jinnul ashika ma akwai ta mace wato su in sun rike mutum fa ba magana jin wannan numfashi a gefen ka ko a cikin ɗaki ko a gefen shimfiɗarka to gaskiya wannan alama ne na cewa akwai wannan aljanu da yawan bacci da na gaya muku akwai misalai da yawa wadda sai gobe zan karasa su ana nuna mu lokaci yayi gobe insha Allah za mu dora abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana gobe na faɗi misalan zan kuma kawo ya za a yi a yi maganin wannan aljanna da kuma wani aljanin daban insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu